أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonfere mu da muku gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna 25 kenan litinin 25 ga watan ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 26 ga watan 4 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2022 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul anfal a jiya mun tsaya a aya ta 66 zuwa aya ta 67 a cikin suratul anfal a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya على الله يتي ما كان لنبي أن يكون له أسرى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم نعم كما يدى الآن تقباتا muna ɗan kawo wani bayani kan wani ilimi na lugha da ake kira wato alfurukun lughawiyya bayan mun kawo almusallafat al-lughawiyya to koyo za mu ɗan ɗiba kaɗan daga cikinsu kafin Allah ya ba mu iko mu kai karshen tafsiri na wannan shekara dai mun dan samu abin da muka samu gurgurun hali kalima ta gaba wadda za mu ɗauka daga ciki kalima ta qabarahu da aqbarahu in an ce qabarahu ba a yi masa alhamza ba ana nufin dafanahu ma'ana ya turbude shi a cikin kabarinsa aqbarahu ma'ana ja'alahu za qabrin ya sanya shi ma'abucin kabari kenan ma'ana ko shi ya bada umuri ya ce a yi masa kabari ko ya bada kuɗi duk dai ana iya cewa aqbarahu ko ko ya mayar da shi ma'abucin kabari cewa za a yi masa kabari ya kaddara mishi wato a abin nan nashi an gane ko suna cewa akbarahu amara lahu bil qabri ya ce a yi masa kabari au sabbaba lahu ko ko ya sabbaba mishi a yi masa kabari dai a takaice an gane ko to wannan shine kalima ta al'alu da al'ahlu mun yi bayani a cikin tafsiri cewa wasu malaman sarf sun ce da kalima ta al'ahlu da al'alu duka asalin su daya amma wasu malamai sun ce a kowace kalima ko a larabce asilinta tana da nata sai dai in an ce al'ahlu ana nufin yan uwan mutum makusantan shi musamman iyalan gidansa an gane ko in an ce ahlal baiti mutanen gida in an ka ce kuma alul baiti ana nufin yan uwansa amma hadda na jini za su iya shiga ciki ta dan fi fadin ma'ana ta fuska tana wato sun yi tarayya ta fuskar kowace tana iya nuna yan uwanka iyalanka da diyanka misali amma kalima ta alu ita ta wani lokacin ta nufin yan uwa ba wai sai matanka ba ko yan uwanka a gaba ɗaya ta shafi family ɗinka an gane ko sai kuma wato kalima ta alu wani lokaci an ka ce ahalu inda suka bambanta ita tana nufin wani lokaci tana nufin ma'abuta wani aiki ko wani sani ahalul ilmi ahalul sina'ati ahalul ma'rifa ahalul kaza amma su alu nan ba a cewa alul ilmi Uh, sai kuma kalima ta ita ko alu tana iya nufin magoya baya da kuma wato sahabbanka to wanda kuma kalima ta al'ahalu ba ta ɗaukar wannan in an ce alu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sahabbai za su iya shiga ciki sannan kuma magoya bayansa har zuwa ranar tashin alkiyama za su shiga ciki an gane ko to wannan bayani ne as-sahib da alqarin kaga as-sahib sun kaci yana nufin yaktadi intifa'u ahadihima bil akhar in an ci mutum sahib ɗinka ne to yana nuna ka tafiyar ku kuna amfanuwa da juna an gane ko asalin kalma ta as-sahib kenan amma an ce al-qarin wannan ba dole bane sai kuna amfanuwa da juna yana yawa cutar da juna ne ko kai ko ko ɗaya daga cikin ku yana cutar da wani shi yasa in ka ji an ce as-sahib sai ka ga ana zancen wato abokantaka wadda akwai amfani a cikin ta shi yasa Allah subhanahu wataala ce am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wala hum minna yushabun kaga yushabun ba za a ba su kariya ba domin abokantaka ta gadi a bada kariya shi ce shi yasa ce yushabuna amma alqarin kawai fa bi'sa alqarin tir da muqarana ana tafiya amma ba amfanin juna wanda kuma sai dai Allah ya kyauta a wannan lokaci kalima ta gaba al-iqbal da al-maji in an ce al-iqbalu sun ce al-itiyanu min jihatil wajhi an ce aqbala ma'ana ya fuskanto ya zo da fuskar sakina ta fuska ya fuskanto al'amari amma an ce al-maji sun ce kawai zuwa al-itiyanu mutlaqan shine kawai zuwa mutlaq ma'ana ko ya zo da baya da baya ko da fuska ko ta hagu ko ta dama ko da hannu ta fuskar dama zuwa ko ta hagu duk dai al-maji wa ake kiransa ina fata an fahimce ni annasu da kuma alwara an gane ko kalima ta annasu tana nufin mutane an gane ko ko suna dare ko sun mutu duka annasu a sunansu amma an ka ce alwara sun ka ce wato ana nufin mutane amma waɗanda addare an gane ko su ake kira alwara sai alhuznu da albathu in an ka ce alhuznu shine bakin ciki in an ka ce albathu shine bakin ciki duk da ke kalma ta albathu tana nufin watsawa wa batha minhu ma rijalan kathiran wa nisaa sannan kalma ta albathu yanzu suna amfani da ita wajen kamar abinda ake yadawa ta fuskar radio ko TV ana kiransa albathu akwai bathul mubashir akwai bath ghairal mubashir sannan kalma ta albathu tana nufin wato yaduwar abu kuma kalma ta albathu tana nufin bakin ciki wanda yake da tsanani kwarai sai ya zamanto albathu ya fi alhuznu wato karfi duk da shi kanshi suna nufin kamar bakin ciki abu ne wanda in yayi karfi kwarai zai yadu a cikin jikin mutum ya masa tasiri ya samu mutum rama da damuwa qala inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun annabi yaqub a cikin suratu yusuf sai kalima wadda ya kamata mu duka ta karshe a wannan abin nan kalima ta al da al-ikhbat sun kace in an kace al-khudu' an gane ko al-iz'anu mutlaqan kamar dai yin kankan da kai fatakunu madhan wa zamman kina ana iya cewa khada'a wuri mai kyau kuma ana cewa khada'a wuri wanda bai da kyau an gane ko kamar yanzu yin kankan da kai ko ma'ana mu ce rashin yin girman kai ga bayan Allah na gari abu ne mai kyau amma kafiri da fasiki an gane ko da mutum mutakabbiri yi musu kankan da kai dan a samu abin duniya wannan kaskanci ne wanda kuma shine yanzu abin da mutane suke yi sai kaske suna kankan da kai ga mutanen da Allah ba duniya ko da sun san cewa ba mutane ne na gari ba saboda samun abin duniya da kuma musulmin da suke kankan da kai ga kafirai amma ba sa kankan da kai ma ga Allah da ya halice su subhanahu wataala babu kaskanci irin wannan duniya Allah ya muna mai kyau to amma an kace al-ikhbat sun kace to wannan ba ta zuwa sai cikin wuri wanda yake na alkhairi wato nagari ina fatan an fahimce ni إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هكا الله يتي وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أتكن سورة الحج وقكم أتكن سورة هود آية تفرقوا أنا نفن ديك أنك عندك تو إن وا wannan da cikin alfuruqul lughawiyya na dan tsakaro mu su akwai dan sauran kalimat akwai littafi mai kyau cikin wannan zan bada littafai guda uku sai mu fara mu shiga cikin karatu littafi na farko akwai التدريبات اللغوية نا الشيخ عبد اللطيف شويرف wanda malami ne na kasar libya juz'i hudu ne ya yi to cikin juz'i na hudu nan ya kawo bayani kan irin waɗannan kalmomin mafi yawancin bayanan da mana tsakaro cikin wannan galibi cikin wannan littafin ne akwai littafi na biyu alfuruqul lughawiyya na abi hilal al askari an gane ko sai kuma littafi na uku ashamil fil furuqil lughawiyya na sheikh abdulatif shuwairif yayi na daya to ya ce zai yi na biyu da na uku yana rubutawa bai rasu ba kuma yana akai muna fatan Allah ya bashi iko ya gabatar da waɗannan wato al-furuq al-lughawiyya insha Allah ta'ala wannan kuma asalin kalmomi ne tana yiwa wani malamin lugha ya saba wani ya zo iske akwai sabani wannan bayani ne wanda malamai suka kawo da dalili in ka saba ma abinda wadansu suka ce ka bada dalilin ka wannan ba wani abin nan bane sannan asalin kalma ana isti'ara ga asalin ta sai ayi amfani da ita a wani wuri a cikin larabci cikin ilimin balaga wannan ba akan shi muke magana ba da akwai waɗanda suke biye da mu cikin ɗalibai wallahu ta'ala a'lam to bari mu tsaya bakin nan sai zuwa gobe mu karasa ko mu ci gaba da abin da yake gaban mu na kalmomi alaran tun da bayani ya dan ɗauki tsawo a sake maimaita mun ayan nan kuma wajen abin nan fatha ar-ra turiduna arad ad-dunya na'am ma kana li nabi ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم na'am kafin mu eh, ba da bayani ko mu ci gaba da bayani mai eh, da muke yi muna bin littafin jalalaini muna dan fassara kalimominsa saboda tafsiri ne wanda a nan wajajen mu yana daga cikin tafsiran da eh, malamai suke karantar da ɗalibai to fassara kalimomin shi da bin yadda ya bayani abu ne mai amfani kwarai da gaske duk da yake muna fatan Allah ya ba mu iko ma za mu ɗauki littafin tun farkon sa a ƙarshen sa mu yi ist- a cikin studio mu karanta shi saboda yan uwa su yi bibiyar kalimomin in Allah ya ba mu rayuwa kuma Allah ya ba mu iko Eh, malam ya ce wa nazala aya ta sabka lamma akhadhul fida lokacin da suka karbi fansa an gane ko min asra badrin daga waɗanda aka kama wajen yaki kenan sun ka karbi fansa ba su kashe su ba ma kana li nabiyyin sai Allah aya ta sabka kenan ma kana bai dace ba li nabiyyin ga wani annabi an yakuna yace bitta'i wal ya'i qira'o'i ne malam ya kawo kenan an ya kuna ko an ta kuna amma bai yi nis- nisba ta waɗannan ƙira'at ba wanda idan muka duba eh, nisba ta ƙira'at a gane ƙira'a ce mutawatira ko shadda wanda dole sai littattafan da suka fada shi kuma malam littafi ne muhtasar yayi asalin sa ma ba nashi bane cikawa ne yayi domin jalalaini jalaluddin al-mahalli ya fara littafin wannan littafi Allah ya masa rasuwa ya izu 30 shi ko ɗalibinsa Jalaluddin Suyuti ya karasa littafin sai ake kiransa tafsiru jalalaini kenan da jalalu jalaluddin da jalaluddin sai a kira su jalalaini ba wai sunan wani malami na jalalaini ba dan da yawan wadansu su an saka sunan malami na jalalaini to Allah ya kyauta kuma da ya karasa littafin ya ce littafin ya bashi wahala dan shi bai saba yin littattafai ba wato eh, da uslubi wanda yake mukhtasar shi jalaluddin suyuti tunda shi ya karasa littafin ya fito ne daga wani gari da ake kira asyuta wata jiha ce a kasar misra eh, ana kiranta wanda ya fito daga nan ana kiransa suyuti daga madina ta asyut to yace bil ya'i wat ta'i kidan bai yi nisba ta qira'at ba in an ka ce bit ta'i imam abu amr ibn al ala da imam yaqub da imam abu ja'far su sun ka karanta an takuna bit ta'i kidan wal ya'i kuma sauran qurra guda bakwai sun karanta an yakuna kenan mu muka ƙara wannan bayani an yakuna lahu asra bai dace ga wani annabi ya kasance yana da asra ribabbin yaƙi ina fatan an fahimta ko kuma an ya kuna lahu usara eh, imam abu ja'far ya karanta usara jam'i ne ko ko ya zamanto jam'ul jam'i ko ya zamanto shi ma jam'i ne domin asra jam'i ne to usara sai zamanto jam'ul jam'i ko kuma asra da as- da usara duka jam'i ne eh, an ya kuna lahu asra ya zamanto yana da kamammin yaƙi ko ribabbin yaƙi hatta yufkhina fil ard har sai ya yi kisa a bi- bisa doron ƙasa an gane ko yubalighu fil qatl kuffar sai ya kashe kafirai da dama don kasu sa tsammanin addini kuɗi ne ake nema ba kuɗi ake nema ba a'a za a karkashe su a ba su tsoro su shiga addini sai ya zamanto addini ya samu ƙarfi turiduna kuna so ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai aradad dunya yace hutamaha wato dan abin duniya abin da ake kira daudar duniya gayu suna kiran su kayan baya da mamaki ma'ana kuɗi kenan ko abin duniya da za a samu bi akhdhil fida idan kuka karbi fansa wallahu Allah yuridu lakum shi ko yana so muku al-akhirata lahira ay thawabaha wato ladata bi qatlihim idan kuka kashe su Allah zai ba ku lada wallahu Allah azizun Allah mabuwayina hakimun kuma Allah gwanina malin yace wa hadha mansukhun bi qawlihi wannan aya an shafe ta fa imma mannan ba'du wa imma fida'an kenan fa imma mannan ba'du in kun ga dama in kun kama kafin rai fa fa imma mannan ba'du in kun ga dama sai ku yi musu almannu ma'anu almannu ana ku yi ku yi musu wato eh, abinda ake cewa baiwa ma'ana ku sake su ba tare da kun karɓi komai ba shine almannu wato asalin kalima ta almannu tana nufin gori wani lokaci cikin larabci ma'ana ku yi musu kyauta ta saki ku sake su wa in ma fida'an in kun ga dama kuma ku karɓi fansa su ba ku kuɗi ko wani abu ko ku su yi muku wani amfani dan an faɗa lokacin da aka kama asara na badar eh, sun karantar da 'ya'yan musulmi rubutu wasu daga cikinsu shine abinda a fansar su wani zai ga a to ka gani ashe wanda yake nuna maka daular musulunci daula ce ta ilimi waɗansu kuɗi suka bayar ko zinariya amma waɗansu karantar da 'ya'yan musulmi suka yi sai aka sake su saboda ana buƙatar mailimta cikin al'umma mu kuma ilimi shine abin mu ɗauka komai ba Allah ya kyauta mai so sai duba cikin littattafan sira da kuma almagazi da inda aka kawo littattafai da bayani kan yadda wannan ab- abin ya faru to wannan shine bayanin da malam ya kawo a gurguje to amma idan muka koma wannan aya za mu ga kamar ta koma ne wato i'tiradi ne an ƙara i'tirad sannan yanzu an dawo an ci gaba da bayani kan yakin badar don tun daga an, inda an ka yi zancen yadda musulmi suka haɗu da kafirai sai aka yi i'tirat Allah ya faɗi yadda an ka haɗu a yabba kuma musulmi sa'a id antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa war rakbu asfala minkum duka akai bayanin yadda abin ya kasance sannan sai Allah ya basu ya nuna musu cewa zahiri na adadi da makamai da wurin da suke da al mawqi'ul geography kamar yadda a yaki yanzu ake karatu irin wannan abubuwa da tattalin su bai basu damar su ci nasara sai Allah ya basu nasara to sai Allah ya i'tirab ya nuna musu ga abin da zai sa su ci nasara a kowane lokaci kuma ga abin da zai sa wasu faɗi a kowane lokaci idan ba su yi aiki da abin da aka ce ba aka nuna musu abin da zai ba su cin nasara ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun sannan aka nuna musu idan sun yi ma Allah da'a za su ci nasara wa ati'u Allah wa rasula kuma ga abin da zai sa ba za a ci nasara ba wala tanaza'u kinan ka ai jayya in ai jayya ba za a ci nasara ba fatafshalu sai a ragwance wa tazhaba rihukum wasbiru karfin ku ya tafi ko daular ku ta tafi aka ce ayi hakuri domin wanda ba zai yi hakuri ba ba zai ci nasara ba inna Allah ma'as sabirin sannan aka nuna musu cewa koyi da kafirai yana daga cikin abin da ke sa ba za a ci nasara ba duniya da lahira wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wari'a an-nas wa yasudduna an sabilillah wallahi wallahu bima ya'maluna muhit sai aka faɗi shedan na mutum ya haɗu shedani da aljani sai shedan na dan na aljani ya tunzura dan shedan na dan adam ga halaka dama ɗabi'a sace ya tura dan adam zuwa ga halaka ya kawata mishi ayyukan shi kuma sai ka kai cikin halaka sai ya kauce ya barka an gane ko wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum falamma tara'at al-fi'atan nakasa ala aqibai wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab kaga nan duk i'tiradina ana akan dai bayani ne kan irin yadda shaidan ya kawata musu an gane ko an dawo akan maganar yakin badar gadan-gadan to bayan an yi wannan bayani na cewa abin da sai aka yi itiradi aka kawo zancen abin da munafikai suka faɗa sannan sai aka yi ta'aliki akan abin da ya shafi yakin badar mi a taliki abinda an ka yi aka nuna waɗannan kafirai abinda suke aikatawa ba wai su ne farau ba ba su ne karau ba kada abi ali fir'auna walladina min qablihim wannan duk ana zance ne sannan sai aka zo to cewa yanzu idan aka kama su a wajen yaƙi ga hukuncin su sannan idan aka kulla alƙawali da su suka saba ga abin da ya kamata to sannan kuma ga irin yadda daula ta musulmi ta kamata ta kasance kullum ta zamanto cikin shiri an gane ko a aiddu lahum mastata'tum min quwwa sannan aka nuna muna iya yin sulhu da su in mun ga akwai maslaha ta musulmi sannan kada mu ji tsoro aka gitto da wannan magana to sannan sai aka zo yanzu kuma gaba da planning na yaki yadda ake motsar da al'umma ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin aka nuna cewa musulmi sun isa ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital dan a nuna cewa waɗanda akwai na muminai sun isa yawan kafirai bai da amfani don haka ko za ka je wajen yaƙi idan akwai mutum dubu tare da kai biyu su ne suka yadda za su yaƙi tare da kai tsakani da Allah ɗari tara da tis'in da takwas ba su yadda su yaƙi da kai tsakani da Allah ba to ka watsar da su don waɗancan sai an je wajen fafatawa za su gudu su barka ko su faɗi ma yadda za a yi a ƙari da kai shi yasa Allah ce qul la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith kada mu damu da masu yawa mu damu da waɗanda adda amfani da waɗanda za su yin aiki da alkamiyya da alkaifiyya mai kyau da kuma mai yawa wanne ne ake so to ya ayyuhan nabiyyu haridul mu'mini alqital Allah ya faɗi yadda za a tsayuwa tun da can ya faɗi cewa farkon sura kada a yi gudu falatu walluhumul adbar sannan ya ce a tabbata idza laqitum fi'atan fathbutu to sannan sai ya kawo hukunci na sauƙaƙawa a hukunci yace al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afa mun kawo ra'ayukan malamai a jiya wadan suna ganin wannan ayat ta shafe waccan ayat ne ko ta rage fadin ma'anarta wasu sun ce an yi tafsisi ne wasu sun ce an yi taqyidin waccan ayat ne da ta ce idza laqitumul ladina kafaru domin ta ce a kowane lokaci amma sai an ka faɗi taqyidin adadin wanda ba za a iya yin gudu a kansa ba wannan duk maganganu ne na malamai wannan aya kuma ta al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa muka ce mausu'a ta al-isti'ab fi bayan al-asbab sun kawo kusan athar wato guda bakwai waɗannan athar guda bakwai athar wasu daga cikin su basu inganta ba athar na ibnu abbas muka nuna ya inganta wanda yake zancin cewa wato Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa akwai kuma athar na biyu har yanzu na abdullahi ibn abbas wanda shi kuma hasan ne an gane ko malamai sun hassana shi saboda wato ya zo ta fuskoki daban-daban sai asar na abdullahi ibn abbas na uku wanda aka kawo to shi wannan kuma da aka kawo shi imamu suyuti ya kawo shi babu sanadi kinan shi babu tabbaci akan sa sai a asar na abdullahi ibn umar wanda ya ce nazalat fina ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan asar da'ifi ne duk da yake akan sahabbai ayat ta sabka amma asarkin da'ifi ne sai mun bambanta kullum ina ga ɗalibai a'a lalle wagga aya ta sauka ne akan sahabbai amma kuma cewa ibnu umar abdullahi ibnu umar ya faɗi wannan magana shine abin bai inganta ba akwai har yanzu asar na abdullahi ibn abbas wanda shi ma asar ne na abdullahi ibn abbas kari akan wancan shi wannan shi ma asar ya inganta asar na sa'id ibn jubair karkashin wannan aya bai inganta ba asar na al-hasan cikin littafin tafsirin kaji an ce al-hasan ba ana nufin jikan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba galibi in kaji an ce al-hasan cikin littafin tafsiri ana nufin al-hasan al-basri shi ma asar nashi bai inganta ba duk da yake ma'anar da suka kawo tana yawa ta zama ta inganta dan ya ce nazalat fi ahli badrin shaddada Allahu alaihim faja'at ar-rukhsa ba'du ta sauka ga mutanen badar sannan Allah ya tsananta musu kuma Allah ya kama sauki kaga lalle tabbas akan mutanen badar wannan aya ta sauka amma wannan asar inganta sanadinsa bai inganta ba zuwa ga Hassan al-Basri ina fata an fahimci ne ma'ana a matsayin shi na sababin nuzul bai inganta ba yana da kyau ɗaliban ilimi mu yi hattara da irin kwasowar abubuwa mu ce mu kawo ba su inganta ba to ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard wannan shi ma asarkin wannan aya sun kawo mata athar guda uku a cikin mawsu'atul isti'ab fi bayan al asbab sun ka athar na Abdullahi ibn Abbas wanda ya kawo shi daga wato Umar ibn al-Khattab an gane ko ya faɗi cewa wato abubuwan da suka faru da bai asar ne mai tsawo kan abubuwan da suka faru sun ingantar da shi sannan akwai asar na abdullahi bin mas'ud wanda an ka kawo kan wannan yaki an kawo jere yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya yi bayani da su abubakar da umar yake cewa an ka tattauna akan sayyidina umar ya ce a kashe su sayyidina abubakar ya ce ka a kashe su sai aya ta sabka ta goyi bayan umar har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da azaba ta sabka da kenan umar dina zai tsira wannan asar kenan abdullahi ibn mas'ud sun kawo shi amma sun nuna asar ne wanda bai inganta ba an gane ko wanda ibnu abi shayba ya fitar da shi an gane ko da imamu ahmad a cikin musnad da imamu tirmidhi da imamu abu ubaid a cikin al-amwal da imamu tabari cikin jami'ul bayan da da cikin tarihi sun tarihi na imamu tabari da abu ya'la a cikin al-musnad da imamu tabrani a cikin al-mu'jam al-kabir da imamu al-hakim a cikin al-mustadrak da imamu al-baihaqi a cikin dalailun nubuwa da a cikin as-sunan al-kubra da shu'abul iman da kuma imamu al-wahidi a cikin asbabun nuzul da kuma imamu ibnu abi hatim a cikin tafsirin sa dukkan su sun kawo shi da tariqa ta al-a'mash an amr bin murra an abi ubaida an abihi bihi to kaga wannan duka sai da suka bi hanyoyin da suka bi suka dawo suka ce lalle wannan asarkin wato waɗansu shi imamul hakim ya tafi cewa a wajen shi wannan asarkin ya inganta an gane ko to amma imamul haithami da yazo sai ce to shi wannan lam yasma min abihi bai ji daga baban shi ba kenan sai zama to akwai inqita shi yasa an ka abin ga duk waɗanda suka kawo shi hanya guda ce bari ganin yawan littattafan yasa kan wani ya zaburi ci to kai kaji littattafai da dama sun fitar da shi an ce bai isa ba sai asar na uku da suka kawo wato na abu huraira inda aya ta sabka laula kitabu min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim karkashin wannan aya to shi wannan asar na laula kitabu min Allah sabaqa na Abdullah bin Mas'ud bai inganta ba amma na Abu Huraira ya inganta na abin nan Sa'ad bin Abi Waqqas shi ma ya zamanto hadisi ne wanda yake wato da'ifi na abdullahi bin umar a karkashin wannan aya wato shi ma ya kasance imamu suyuti ya kawo shi babu sanadi sai na abu huraira wanda an kawo shi shi ma ba tare da an kawo sanadin shi ba sannan sai kuma wato na abdullahi bin abbas shi kuma an kawo shi shi ma ba tare da an kawo sanadin shi ba to kaga bin waɗannan asarkin yana da kyau don a tantance magana kansu to ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra bai dace ba ga wani annabi in ka gama kana ta zo cikin alkur'ani tana kore abu bai kasance ba amma ana nufin bai dace ba an gane ko domin cewa bai ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra bai kasance ba ga annabi yana da ribabbin yaki a annabi ko ya kama su ai na abinda ake nufi ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra ko an takuna lahu asra ga qira'ata Abu Amr da Yaqub da Abu Ja'far bai dace ba ga annabi sai ka gane usulubin alkur'ani ina fata an fahimci ne bai dace ba ga annabi shi yasa za qur'ani yana kawo irin wannan ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim to ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra bai dace ba ga annabi zaman to yana da libabbin yaki da ya kama ya riki ko usara a qira'ata abu ja'far an gane ko yana da libabbin yaki hatta yufkhina fil ard sai yayi kisa a bayan kasa yayi kisa mai yawa an gane ko sai ya yi kisa ma'ana farko-farkon daula ba a son farko farkon daula ba a son a yi wasa saboda mi saboda kamun ribabbin yaƙi ba abu ne wanda zai haifar da abin da ake bukata amma ana son daga farko a yi kisa so gane cewa daular musulunci tana da ƙarfi to wannan an ce lokacin da aka kama ribabbin yaƙi musamman an yi saɓani mun kawo asarkin mun ce asarkin bai inganta ba amma nassi na ma'ana ɗin ya tabbata domin su rigai sun amshi wato asrakin domin Allah subhanahu ta'ala ya faɗa fa kulu min maghanimtum halalan tayyiba ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lam Allahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum kaga qul liman fi aydikum min al-asra ya nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kama ribabbin yaƙi mun fahimci wannan da kyau ko to don haka kenan ko da waɗannan asarkin misali ma mun ce ma ko guda ma bai inganta ba misali to ba shi ke nuna ba a kama ba a an kama amma tabbata asarkin cewa ga yadda abin ya faru shine wani lokacin sai ka iske sai an yi bincike an gano in wato asarkin ya inganta wanda mun ce kuma daga ciki akwai asar na abdullahi ibn abbas wannan shi ya inganta wanda imamu muslim ya fitar da shi an gane ko a hadisi wato na 1383 shi wannan ingantacce da hatta yuskhina fil ard turiduna arad ad-dunya kuna son abin duniya ma'ana kuna son ku samu abin duniya domin arad duniya abin duniya wai bahaushe ke cewa abin duniya shay'ud duniya zamu cewa da Hausa inda zamu fassara shi amma arad ana nufin kayan duniya ko abin duniya domin abin duniya ba abu ne mai tabbata daga aradani shine abin da ke gittowa ya wuce abin duniya bai tabbata wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirina arda arada dunya kuna son abin duniya daga nan ma mabalan bahaushe samu urulla uruda abinda ana gitta shi dan sayarwa sai yace urulla in ji malam bahaushe ko turiduna arada dunya wallahu yuridu al akhirah Allah shi kuma shina son al akhirah lahira to sai wadansu malamai suka ce to ana akwai matsala an ce Allah yana son lahira a to kenan abinda zamu fahimta to shi kenan Allah bai son duniya in ko Allah bai son duniya to an ka kuma halicci duniya a'a Allah ya zaba nan turiduna ardud dunya na ana nufin kun zabi samun abin duniya da gaugawa an gane ko wallahu yuridul akhirah Allah kuma ya zaɓa muku ya fifita muku nan arada ana nufin Allah ya fifita muku shi da abin da ake son a ce don ba a cewa Allah shi na son lahira kina Allah bai son duniya to ya Allah bai son duniya wa ya halicci duniya shi ya halicci duniya to in bai son ta zai halitta ta kuma fa'alun ne lima yurid Allah yana aikata abin da yake so ne ina fatan mun fahimta wallahu azizun hakim Allah azizun mabuwayi na hakimin kuma gwani na menene munasabar aya da wannan kissa shine a san cewa Allah azizun mabuwayi na kafin rai ba za su buwaye shi ba sannan kuma mu'minne ba za ku buwaye shi ba hakimun Allah kuma gwani na da ya ba ku cin nasara kuma Allah gwani na da ya bar ku kun ka samu wannan damar ba wai don saboda bai iya hana ku ba cin wannan ganima din ko ku ba zai iya azabtar da ku ba amma ya kalli shi mabuwayi na amma buwayarsa tana tare da hikimarsa shi yasa ya rinjayar da ku ya ba ku rinjaye akan kafirai kuma da kuka taba wannan kuka yi wannan ijtihadi bai kama ku ba yana da ikon da zai kama ku don hakimun na gwanina ya bar su ya san da cewa daga cikin kafiran akwai wanda za su dawo su musulunci aiki kuma ya bar ku bai kama ku ba saboda ya nuna hikima wato hikimomi daban-daban masu yawa daga cikin su ya bar ku ku yi ijtihadi wani lokaci a nuna muku kuskuren ku a nuna muku kuma wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ne zai iya yin ijtihadi ya zama to abin da ya ijtihadi akan sa bai samu dacewa da abin da shari'a take so ba dan a nuna muku hikma ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi dai abin da za a iya cewa a gurguje laula kitabun min Allah sama
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم a cikin mawsu'ata al-isti'ab fi bayan al-asbab sun kawo wato asbabun nuzul guda bakwai a ƙarƙashin wannan aya amma athar na abdullahi bin mas'ud shine wato bai inganta ba asar na abu huraira shi ya inganta ina fata an fahimce ni wanda abu dawud da tayalisi ba wancan abu dawud da sijistani ba ya fitar da wannan asar kin nashi da sauransu sannan kuma akwai asar na sa'ad bin abi waqqas a karkashin wannan aya shi ma ya inganta sannan akwai asar na anas bin malik wanda shi bai inganta ba akwai asar na abdullahi bin umar an gane ko wanda sun ka kawo shi to shi wannan shi babu sanadi akan shi da asar na abu huraira kuma guda da suka kawo imam suyuti ya kawo cikin ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur bai babu sanadi akan shi sai asar na abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn abbas shi ma imam suyuti ya kashi a cikin addurrul mansur sannan ya sanya shi daga ya danganta shi zuwa ga imam al-khatib al-baghdadi a cikin littafinsa al-muttafiq wal muftariq shi ma babu sanadin shi tabbatacce amma dai akwai wanda inganta mun faɗi su to wannan muna kawowa saboda ita wannan mausu'a da zaka mu'amala da ita kowace aya in ka zo ka ga shin asbabun nuzul nawa suka kawo nawa suka inganta nawa ne su inganta ba in duk sun inganta ana iya jam'i tsakankanin su wadan menene as-sanadin sabkar ayar gaba ɗaya kai tsaye ko ko wadansu kai tsaye na ko ko wadansu ba kai tsaye ba ko ko wadansu suna da alaka ne da falala ta aya wannan uslubi ne da ya kamata ɗaliban ilimi su kama don dirasa ta asbabun nuzul dirasa naqdiya wato ta sanad da matan da kuma kaifiyatul jam' aw tarjih laula kitabun min Allah sabaqa laula in ba da kitabun min Allah ba littafi daga wajen Allah sabaqa wanda yake ya gabata lamassakum da ya kama ku idan muka komo cikin jalalaini kamar da muke farawa da shi yace laula kitabun min Allah sabaqa in ba da littafi daga wajen Allah da ya gabata ba bi ihlalil ghanaimi Allah ya halatta muku ganima an gane ko wal asra lakum kuma ya halatta muku kama ribabbin yaƙi lamassakum da ya kama ku fi ma akhadtum na daga abin da kunka karba min alfida'i na fansa azabun azim azaba azaba wanda take mai girma wannan shine abin da bai jalali ne ya kawo to amma na danga idan muka duba laula kitabun min Allah sabaqa in ba da littafi daga wajen Allah ba sabaqa wanda ya gabata ita wannan laula sai mun yi hattara ita laula kala-kala ce akwai laula wadda ake kira tahdidiyya tahdidiyya in an ce tahdidiyya shine motsarwa ko kalubalantarka to ita wannan ba ta da jawabi ita kawai zaka ji an ce laula ma'ana to babu lamun tare da ita kuma ba a kaddara mata lamun ma ko da ma don ita wannan ana isha finata sai dai a ce Allah ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada fa idh lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika inda Allahi humul kadhibun kaga wagga laula tahdidiyya ce me yasa bu su kawo ba to sannan kuma akwai laula akwai laula wadda ita ko harfu limtina limtina ko harfu wujudun limtina to irin wannan ita ce take nuna cewa akwai jawabi tana buƙatar jawabi in ba da littafi da ya gabata daga wajen Allah ba lamassakum da ya kama ku kina an shafe wato abin nan nata abin nan khabaru hada suke cewa kina laula kitabun min Allah mawjudun sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim kina in ba da littafi ya gabata daga wajen Allah ba da kuma wato ya kama ku lamassakum da ta kama ku azabun azim azaba wadda take mai girma malaman tafsiri sun yi saɓani mi ake nuhi da littafi daga wajen Allah waɗansu daga cikin malaman tafsiri kadiba cikin jami'a al-ahkam na imamul qurtubi ya kawo maganganu daban-daban yake cewa waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun kace laula kitabun min Allah sabaqa yace abinda ake nuhi da shi al-kitabu sabiq huwa Allah yu'adhibahum Allah ba zai musu azaba ba wa Muhammadun sallallahu wa Muhammadun alaihi salamu fihim annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato yana cikin su kinan wannan ɗaya ne daga cikin maganganun da malamai suka suka faɗa Imam al-Qurtubi yace wa qila wadan sun kace al-kitabu sabiq huwa Allah yu'adhiba ahadan bi dhanbin atahu jahilan hatta yataqaddama ilayhi Allah ba zai kama wani da zunubin da ya aikata ba wanda ya zo mishi ya zo ya atahu jahilan ya zo ma wannan zunubin ma'ana ya aikata shi kenan nan ake nufi akan jahilci hatta ya taqaddama ilayhi har sai Allah ya gabatar da wato bayani a gare shi kenan sai zaman to dai wannan duka ga magana can wacan wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim ita ke fasara fasara wacan ita ku wannan fasara wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula wa qala firqa wa ta tusu ta jama'a tace alkitabu sabiq huwa mimma qada Allahu shine abinda Allah ya gabatas an gane ko hukuncin da Allah ya gabatas min mahwi sagha'ir Allah zai shafi as-sagha'ir kananan zunubai bishtinabil kaba'ir idan an ka nisanci manya manyan zunubai in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima to amma wannan ai ba zunubi bane domin ijtihadi suka yi ba Allah ya ce musu ga yadda za'i bane suka saba to kaga fassara wannan da karamin zunubi yana buƙatar dalili وذهب الطبري إمام الطبري شيخ المفسرين ياتفي وإلى أن هذه المعاني وأن معاني كلها داخلة دكانس كان يتوى كلها داخلة كلها داخلة تحت اللفظ دكانس كركش اللفظ لولا كتاب من الله سبق وأنه يعمها كنا ونما أنا كلمة كتاب دتا هدي أنغانيكو ونكب عن تخصيص معنى دون معنى إمام القرطبي يتي إمام الطبري نكب يا كوتي يا كيردا يا كامتي يكيب أنت معنى ياتي دكا وأنن سنة إيش غاك ركشي تو تيوا زنبي suka aikata wannan yana da bukatar dole sai an nemo dalili domin ijtihadi ne suka yi babu nassi inda akwai abin nan ne ga inda yadda Allah ya ce sai a ce to nan sun yi abin nan kuskure sannan imamul qurtubi magana ta farko da ya kawo a karkashin wannan aya laula kitabun min Allah sabaqa yace fi annahu la yu'adhiba qauman hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah ba zai yi mutane azaba sai ya bayyana musu abinda za su ji tsoro ma'ana sai ya nuna musu shari'a wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun inna Allah bi kulli shay'in alim kidan dan haka waɗansu kuma daga ciki ya ce wa qalat firqa waɗansu daga ciki suka ce alkitabu sabiq huwa afu Allah anhum fi hadha dhanb Allah ya gafarta musu a cikin zulubin da sun ka aikata an gane ko muayyanan domin mutanen Badr an riga an keɓance musu domin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Umar wa ma yudrika la'alla Allah tala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum hadisi ne wanda yake Imam al-Bukhari ya fitar da shi wanda cewa kissa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa Umar lokacin da su shi bugi wuyan Hatib bin Abi Balta'a cewa me ba sani ba cewa tana yiwa Allah ya tsinkayi ko ya linkayi abin da ke cikin zukatan mutanen da ke Badar yace na gafarta muku duk abin da kun ka aikata wannan kuma sahabbai sun san Allah dan an ce ma an gafarta musu ba shi ke nusu saba ma Allah ba kamar yadda da Allah ya ce ya inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare an ce an yafe mishi ba shi ke nuna cewa ba ya je ya aikata dan haka dai maganganun kalima ta kitab tana nufin abinda Allah ya rubuta ko a cikin lauhil mahfuz da ma can Allah ya rubuta ba zai kama su ba sannan ya rubuta shi cikin alqur'ani kuma ya wajabta shi duka ma'anu suna shiga amma cewa magana cewa ta sun aikata zunubi ita kadai ce nake ganin wallahu ta'ala a'lam ba za su shiga ba don ba su aikata zunubi ba saboda ba sun yi bane akan sun samu nassi wanda ya ce ga yadda za su yi wannan shine abin da ya bayyana gare ni laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim da ya kama ku lamassakum fima akhadhtum da Allah ya kama ku fima akhadhtum na abin da kun ka abin nan karba azabun azim azaba mai girma ina fata an fahimce ni to wannan aya yan uwa musulmi akwai mas'ala guda uku da ya kamata mu fitar karkashinta a gurguje sannan mu abin nan na farko mas'ala ce da take da alaka da aqida na biyu matsala ce da take da alaka wato da fiqihu da wato usulul fiqhi matsala ta uku matsala ce da take da alaka da tabbatar da gaskatuwar manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu rike da kyau matsala ta farko ta aqida kun gana an nuna manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zai iya yin wani abu sai ya zamanto yayi khilaful aula nan Allah ya ce ya gafarta mishi kuma an nuna annaba ba sa kuskure a'a wannan mas'ala a aqida wasu daga cikin malamai sun tafi cewa annabawa an gane ko ba sa yin kuskure kwata-kwata waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa a'a annabawa suna yin kuskure hakka ba'ira suna aikatawa wal iyaz billah suna nufin ma annabawa na yin shirka su kafirta sannan su dawo cikin musulunci hashawiyya wanda mazhaba ta yi muni sai mazhaba ta uku wanda kuma ita ce mazhaba mafi inganci annaba suna yin waɗansu kurakurai waɗanda suke sagha'ir ina fata an fahimci ni wanda kuma shekul islam ibn taimiyya ya tafi akan wannan ra'ayi cewa suna yin waɗansu kurakurai na farko suna yin khilaful aula in an ce khilaful aula shine ga abin da fi dacewa idan sun yi ko ku su yi ijtihadi kafin nasu ya zo sai a nuna musu ga abin da ya dace to wannan shine abin da azzance mafi inganci don haka duk ayoyi ka diba cikin littafin ashafa na imamu qadi iyad waɗanda suka yi ta kokarin kafirtar da annabawa sun kawo ayoyi da dama da shubhohi yayi musu raddi wa asa adamu rabbahu fagawa annabi adamu ya saba maugin shi ya halaka Allah ce thumma istabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada Allah ce ya karba mishi babu zancen kafirci annabi Musa ya kashe mutum kafin ma idan annabi ne wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulayn yaqtatilan hadha min shi'atihi wa hadha min aduwwihi fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada alayhi qala hadha min amali ash-shaytan innahu aduwwun mudillun mubin qala inni rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim Allah ya gafarta mishi kuma wannan lokaci ba annabi bane da haka duk abubuwan da ake cewa annabawa sun aikata irin kuskuren annabi Yusuf da ake cewa ko ya neme ta ko ya so neme ta Allah ya ce an juyar da wannan abu zo gare shi walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin bai aikata ba da sauran duka irin abubuwan da zaka zahiri kamar annabawa sun aikata kuskure nan annaba ba sa aikata kaba'ira cewa kuma sun fita daga cikin musulunci a'a waɗansu nasoshi da suke nuna wannan ba su nuna sun fita daga cikin musulunci bane a'a ko magoya bayan su ake nufi kamar yadda yake cewa qad iftaraina ala allahi kadhiba in udna fi millatikum ba'da idh najjana allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha allahu rabbuna kun ga annabi shu'aib ya ce wa ma yakunu lana ba zai yiwa gare mu ba an na'uda fiha mu dawo to kinan wannan ya nuna kamar ya taba zama ina fatan fahimci ne kamar annabi dawud ya ce falan mara ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi yace wannan ubangiji na ne suka ce a ana nufin a hadha rabbi an shafi hamzatul istifham ba yana nufin wannan ubangiji na bane canda dan Allah ya ce wa ma kana minal mushrikin bai taba kasancewa daga cikin mushrikai ba ko da ibnu jarir at-tabari ya tafi cewa akan tana yiwa akan waccan fasara cewa ya taba tunanin haka fa nazara nazratan fi nujum fa qala inni saqim amma zance mafi inganci nassi qarar Allah ce wa ma kana bai taba kasancewa ba shi ma wannan kissa ta abin nan in udna fi millatikum ko an na'uda fiha na ana nufin ada wani lokaci sara ya kasance kinan bayyuwa ni su mutanen shi annabi shu'aibu sun tana yiwa sun taba shirka amma shi na ana nufin yasiru adatinu hajaran in an ka ce adatinu hajaran kasa ta koma dutsi ba ana nufin jan can da dutsi bane ta koma kasan su ta sake dawowa kenan sai mu yi hattara kan mu kafirtar da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda waɗansu alfarqu bainal firqa ayan hashawiyya da irin yadda yahudawa suke wasa da annabawa da kuma tura da suke son a nuna annabawa su da kima a nuna sun shagiya sun yi zina sun yi kafirci ko Allah ya kuma mutum kun ga irin waɗannan aqidun in suna tashi cikin matasan mu bala'in da zai sabka a cikin waɗannan kasashen mu da irin abubuwan da ake karantar da matasa wani lokaci a nuna musu ma babu ubangiji a cikin philosophy excuse exist waɗannan aqidu suna da hatsari Allah ya muna tsari wannan mas'ala ta farko kenan kina a aqida ka koma cin wannan babin kuma ka gani duka ayoyin akwai yadda malamai za su yi maka bayani su ba kafirta annaba sun kai ba mas'ala ta biyu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi amma sai ka iske wani abu kafin nassi ya sabka yayi istihadi Allah ya nuna mai bayyi ba to wannan aya tana daga cikin su ya karbi asra na badr ya ce a karbi fansa Allah subhanahu wa ta'ala nuna mai wannan bai ba kaga wannan ya nuna yana iya ijtihadi ashe manzo yana iya ijtihadi a tun yana da rai Allah subhanahu wa ta'ala nuna mai wannan abin bai ba dan haka in kai ijtihadi kai wanda ba annabi ba ba ai ma wahayi aka gano kuskure ka dawo ka ce kai kuskure kai baka kai annabi daraja ba amma ga ijtihadin shi Allah ya mayar masa ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم سنة مما مشركي غافرة كافي النس يسبك الله تيكا أساكي ko ba haka ba ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la awwahun halim yayi ma wadansu mutane izini ba tare da ya tsaya bincike lamarin su ba kasu je wajen yaki munafikai Allah ce wannan istihadin bai yi ba afallahu anka amma sai anka gabatar da yafiya afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين يا إما عبد الله بن أبي بن سلول صلى an gane ko akan istihadi Allah ce kakka saki wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu hum fasiqun da sauran istihadi wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi alqur'ani ya warware wannan istihadi kaga sai ka duba bincike kan istihadi abu ne mai muhimmanci ga dalibai wane ne cancanta yayi istihadi ga ka'idodin istihadi istihadi am da istihadi khas da istihadi kan wadansu qadaya istihadin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin alqur'ani ko istihadi na khulafa'ur rashidin ko fuqaha'us sahaba ko wani daga cikin sahabbai ko kuma ijtihadi na wata mazhaba waɗannan mazhabobi guda hudu da muke da su ko ijtihadi na wani babban malami daga cikin malamai almu'asin ko qudama mas'ala ce wadda take mai faɗi kwarai da gaske kuma mutum zai iya duba cikin littafin usulul fiqh ya ga ad-dawabit da ka'idodin da ake bi wajen wato yin wannan mas'ala ta ƙarshe sai adillatul nubuwa wannan yana nuna manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbas annabin Allah ne tabbas annabin Allah ne domin da ƙur'anin ba wato ba annabin Allah bane da bai dace a ce ayoyin da suka faɗi abin da ya saba ma abin da tafi akan shi ba ya karanta su shi ya yi istihadi ya ce a karɓa Allah ce a'a kuma ya karanta duniya ta jiya ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina hatta yuskhina fil ard ya boye wani abu cikin ransa baya son mutanensa su sani Allah ce ya faɗa an gane ko inna zalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi min al yana so wani aure Allah ce sai yayi baya son yayi auren na Zainab bintu Jahash saboda ya- wanda ya ce da dan shi na Allah ya bata wannan ka kira ka ce naka ne kuma baka auren ishi wanda ma- matar da ya aura tana matsayin kamar auren diyan abin ga Allah ce ka boye kuma sai ka bayyana shi wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi Allah ce ka isar da sako ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata ga aya tana cewa laula kitabun min Allah samaq- sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim in ba da haka ba da azaba ta kama ku annabin na cikin wannan ijtihadin kuma ya faɗa amma sai wani yanzu shi a'a ayoyin da sun ka taba wani ka a karanta su kan a ja su shi annabin ya faɗi abin da ya shafi kanshi da gidan shi da al'umma shi da kabilar da fito cikinta al'arabu a shadda kufar wani faƙa amma sai wani kafiri ya zo ya zama ya ce a'a ko wani mai kuɗi ko wani mai mulki ko wani malami ko wani mai jiji da kanshi ya ce shi ayar da ta saba mishi a cire ta kai waye sannan kuma mi ka ɗauki Allah Allah ma shi bai isa shi magana ba ya faɗi abin da ya dace sai abin da ranka yake so a matsayin ka nawa ya kamata da adam ya san matsayin kansa alarma lokaci ya kure eh, adilla na manzo da suke nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi Allah ne suna na ayoyi waɗanda ya istihadi ko ya faɗi wani abu ko abin da ya shafe shi Allah ya ce a canza shi karanta wannan aya ta ƙarshe tunda an nuna min lokaci yayi sai gobe mu tashi akan wannan aya fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم fakulu ku ci min ganimtum daga abin da kun ka samu na ganima ko min ganimtum daga cikin ganima fassara biyu ce min tana iya zamantowa tabi'idiyya ko ta zamanto li bayanil jins halalan tayyiba yana matsayin halali tayyiban kuma yana matsayin tsarkakakke Allah ya ga damar halatta muku wattaqullah wato shi na daga cikin khasa'is al- na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam su kadai an ka halatta ma ganima kamar yadda nasoshi suke suna da yawa eh, akan wannan mas'ala wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin kai ne yan uwa nan ya kamata mu dakanta mu tashi a wannan aya gobe in Allah ya kai mu da insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta muna subhanaka subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh